أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يأتيكم من السواء وقال الشيخ محي الدين في الفتوحات المكية واتو ما لا يفعل أتكلم لتفضل في الفتوحات المكية لم يبق من عبادة الشكر على النعماء إلا قولهم الحمد لله والشكر لله با wani abu da ya saura daga ibada ta godiya ga Allah akan ni'imar da Allah ya yi kamar a ce alhamdulillah ya ba ta bata ga Allah godiya ta ta bata ga Allah yace lafazun ma fihi kulfatun cewa alhamdulillah wa shukrulillah lafazi ne wanda yake baya da wata wahala fada qala yace Allah ta'ala mutanen Allah madaukakin sarki yaziduna ala misli hadha al-lafzi al-amala wa tawajjuha bil himam su bayan Allah mutanen Allah bayan sun faɗi cewa alhamdulillahi wa shukuru lillahi to sukan kuma ƙarawa da aiki da biyayya ga Allah in ka gode wa Allah to ka zama mai biyayya gare shi kai aiki da abin da godiyar da yaban ya hukunta shine aiki intaha algaradu minu ce abin bukata daga wannan magana ta mai muhiddin ya faɗa ta kare فقد أعرفت كأثني أن التلفظ بالحمد شكر واتو أفقا دباكي أتي الحمد لله قولي الله ني لكن ما صحات القصد أما ترد إنجتن شمدي وكمال الإخلاص لله تعالى da cikakkiyar ikhlasi ga Allah ya zama ka faɗa dan Allah ba dan wani ba wa kada sharu sayyidina maulana ash-shaykh radiyallahu anhu shugaban maulana shuddan Allah da shi yayi nuni fi babu wasa yawo a cikin wasu daga cikin wasu yoyin da yi inda yake ila bayani inda yake bayanin kauni alhamdu bil lisani shukran cewa ka ce alhamdulillah da harshen ka shi ma godiya ne ma tambihi amma tare da fadakarwa ala annahu aqallu ma yalzam ma yulzimu al abda min shukri mafi kankantar abin da ya lizumci bawa kenan yayi ya fada da bakin sa yace alhamdulillah mafi kankanta kar a rasa kar a ce ba a same ka koda da bakin ka ce alhamdulillah ba shi ne mafi kankanta fala a ajaba mimman ajaba anhu ita kai babu wanda ya fi gajiyawa kamar wanda ya kasa cewa ma alhamdulillah da bakinsa wa arshad radiyallahu anhu shurjan Allah ya dade shi yayi nuni ila bayanil amal fi zalika ai aiki da cewa alhamdulillah din ko kuma wa shukrulillah din fa qala sai shurjan ce wa alaikum bi shukrin ni'ami na umarce ku ku yi godiya da ni'imar da Allah ya yi alwarin da min Allah ta ni'imar ta zo daga Allah bi sababin aw bila sababin ni'imar da ta zo da wani dalili ko ba kuma ko ni'imar ta zo da ba wani dalili ka gani ko da Allah ya samar da kai ba wani dalili ba wani abu kai ba Allah ya samar da kai ko ba wani abu kai ba Allah ya baka rayuwa ba wani abu Allah kai ba Allah ya baka ji ba wani abu kai ba Allah ya baka gani ba wani abu ba abin da kai Allah ya baka to kaga wannan ba tare da wani abu ba ya gabata ba kenan ko kuma a'a wani abu ne kai sai kace kace alhamdulillah ko kai wa shukrulillah to kaga wannan kai ne dan wani abu da ya gabata mm wa shukru yakunu bi muqabalati hadhihi ayati ta'ala abinda ke abinda godiya ga Allah da yabo ga Allah ya kunsa shine ka daurancin ka dauranci wannan godiya din da bin Allah in kadar ala an takuna kulliyatan idan zaka iya dukkan ka ya zama ka gode wa Allah ko ka yaba Allah wa illa in ba zaka iya ba fa a ce kulliyar ka ka gode wa Allah ko kulliyar ka ka yaba Allah to yace fal abqa'u khairun min al-aswad kulli ai in aka ce wannan abu baki baki ne ai ya fi bakin irin ko to sau haka in ba a same ka mai godiya ga Allah ga baki ɗayanka ba to kar a rasa kare wani lokaci kana gode wa Allah baki-baki ya fi bakin irin haka shi wata jane wa kallu zalika shukur lisan mafi kankanta a same ka da kana godiya ga Allah da harshe fala a ajaza mimman ajaza an shukur lisan shi wata jane kai babu wanda ya fi gajiyawa kamar wanda ya kasa gode wa Allah da harshensa kurun ka ce alhamdulillah ko ashkurulillah guda ta tabbata ga Allah ka kasa to kai ne mafi kajiyar duka masu masu godiya wal yakun zalika bil wujuhil jami'ati lishukri wannan ko abin da zaka faɗa din na godiya da yabo ya zama kuma ya tattaro dukkan fusakun godiya fa ala ala zalika fi shukril lisani abin da yafi haka daukaka a godiyar Allah ta harshe ko a yabon Allah na harshe bayan ka ce alhamdulillah abin da yafi daukaka tilawatul fatiha ta karanta fatiha da niyyar godiya ga Allah fi muqabalati ma an'ama Allahu alaihi shukran idan Allah ya maka wani abu bayan ka ce alhamdulillah to ka karanta fatiha kuma da niyyar godiya waliyanu inda tilawatiha mutum zai karanta fatiha din yayi niyyar annahu yastaghriqu shukra jami'i ma ahada bihi ilmu Allah min ni'amihi alayhi al-zahiratu wal batina sannan zaka yi haka kai kudurce a ranka cewa ka dilmiyar da dukkan godiyar nan a cikin dukkan ni'imomin da Allah ya maka ka karanta fatiha da wannan niyya cewa din ni'imar da Allah ya mu wa in ta'uddu li mata Allah la tusuha ba za mu kirga ni'imar da Allah ya mana to zan karanta fatiha da niyyar dukkan ni'imomin da Allah ya mu na karanta da niyyar godiya haka shi wata jami'a Umar Shehu az-zahiratu wal batina ni'imar da wadda ka sani da wadda baka sani ba wal hissiyatu wal ma'nawiyya ni'imar da zaka iya gani da ni'imar da ba zaka iya gani ba wal ma'lumati inda al-abd da ni'imar da Allah ya maka kasanta wal majhulati da wadda ma ladaihi wadda baka san ma Allah ya maka wadda ka karanta ta da wannan jiya fatiha din wal ajilati ka karanta fatiha da niyyar ni'imar da Allah ya maka a nan duniya wal ajilati da ni'imar da Allah ya maka a lahira wal mutaqaddimati kai gode ka karanta fatiha da niyyar ni'imar da ta Allah ya maka wadda ta gabata wal mutaakhirati da ni'imar da nan gaba Allah zai maka wadda'imati kai kai karanta fatiha da niyyar ni'ima da wamamiya da Allah ya maka wal munqati'ati har ni'imar da Allah ma ya da ya baka yanzu kuma ta yanke ni'ima din kudi ne Allah ya baka yanzu babu dukiya ta yanke a gani ko lafiya ce Allah ya baka yanzu babu lafiyar lafiyar ta yanki ga irinsu da irinsu ne da karanta fatiha da wannan niyya ni'imar da Allah ya maka wadda ta tafi da ta da da ta yanzu wai tulu biya wai tulu biya bihin niyyati ma qadara alaihi min al-fatiha min marratin ila mi'a baka iya karanta fatiha da ko dari da niyyar ni'imar da Allah ya maka kamar yadda muka faɗa wadda ka sani da wadda baka sani ba wadda ta gabata da ta jinkirta da boyayya da bayyananniya da ta duniya da ta lahira duka karanta zaka iya karanta ɗaya ɗari guda ɗaya ko ɗari wa mun fa'ala zalika shi da zai duk wanda ya haka katabahu Allahu shakiran Allah zai rubuta shi yana daga cikin ashakiri da masu godiya ga Allah wa kana sawabuhu almazid min ni'amihi sakamakon kuma da ya samu ladan da ya samu Allah zai dinga ƙara masa ni'imomin ala qadri nisbatihi gurgudan darajarsa bi hasabi wa'dihi as-sadiq gurgudan alƙawarin Allah mai gaskiya haka shi wata jana'a ثم قال سيدنا رضي الله عنه سمنا شغب مشهدان الله يدري شيء يتي ووجوه المحامد الجامعة كثيرة فسكوكين يبين الله وان سكة الترو يبين سنة تيبا لقوله صلى الله كقوله صلى الله عليه وسلم كما فتن من ذا الله يتي لا أهسي سناء عليك أنت كما أثنيت, أثنيت على نفسك نا الله نا يبنك بعضا إيا كراري غريك با كما إن كيما كيو كانك كراري wamin hayana daga ciki faɗin manzala wanda yake ya taro anwa'ul mahamidi ilahi lakal hamdu wa lakal shukru mislu ma ahada bihi ilmuka min sifatika wa asma'ika wa jami'i mahamidika allati hamalta biha nafsak bikalamika wallati hamidaka biha kullu fardin min khalqika bi ayi lafzin zakaruka bihi كل حمد من ذلك لك ومن جميع خلقك عدد ما عاد به علمك من نعمك علي من ذلك يتي ina daga cikin wato majami'ul hamdi kace ya ubangiji na yabo ya tabbata gare ka godiya ta tabbata gare ka kamar inda ilimin kai kewaye da shi da sabofinka da sunayenka da dukkan abubuwa na yabonka wanda kai yabi kanka da shi da zancenka wanda kuma wanda kowane mutum kowane halitta ya yabe ka da shi daga cikin halittarka da kowane irin lafazi suka ambace ka bi da shi kowane yabo daga wannan daga cikin dukkan halittarka gwargwanon abin da ilimin ka yake waye da shi daga ni'imomin da kai mun intaha qala radiyallahu anhu shuhdan Allah da yake ce wa huwa hamdu jami'i khalqika wato hamdun jami'un li anwa'il mahamid wannan yabo ne wanda ya tattaro dukkan yabe ne mustazriqun li shukri ya dil ya dilmiyar da godiya ala jami'an ni'am jami'in ni'am bisa ga dukkan ni'imomi intaha bi lafzi ya aka ciro da lafazin sa a wajen shubzan radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi fil wasiyati al mazkura a wata wasiya da muka faɗa wa qawlihi da kuma faɗin shubzan radiyallahu anhu ita fa ala zalika to abin da yafi wannan kuma daukaka na a fi shukur lisani a godiya ta harshe tilawatul fatiha ta ila da muka faɗa daya ko zuwa ɗari yurid abin da shawar janin ke nufi wallahu alam Allah shine masani anna zalika anna zalika wato wannan wancan da muka faɗa li anna talilaha wanda ya karanta fatiha bin niyyati sabiqata da wata niyyar ta gabata yakunu hamidan lillahi ta'ala zai zama yayi ba Allah fi hali kaunihi taliyan asad da yake karanta fatiha din faya juma'u baina shukuri wa tilawati ya hada tsakanin godiya ga Allah da kuma karatun yake fa yakunu lahu ajruhuma la da biyu zai tabbata gare shi na karantawa da kuma godiya din hada ma afadahu kalamu al-shaykh Muhyiddin radiyallahu anhu kamar inda zancen Sheikh Muhyiddin Allah ya jalla shi ya fa'idan tarfil babi tasi wa 90 min al-futuhat al-makkiyya ababi na 69 a littafin da ake cewa futuhat al-makkiyya an kaduwa shi za ga wannan wuri فرضي الله تعالى عنه الشوت كان الله يدد شيء عن سيدنا غشوغبنمو ما أغذر مادة علمه ما ماكين يوان توشن علم الشوت جاني وما أدق مدارك أذواقه ما ماكين رسكن wato marskar zaukin shota jani mafobi da fahimce-fahimcensa wa ma akamala jilalati ma makin cikar wato nunawar shaudijani nunin shaudijani ga Allah wa ma ablaga irshadi mamakin kai matuƙa na shiryawa irin na shaudijani ila masalikil amal zuwa ga hanya ta aiki allazi yasilu al'abdu ila mardati rabbi wanda in wanda wannan abu zai kai bawa ya sadu zuwa ga yadda ubangijinsa at-tatimatu salisa tatimma ta uku kada fara siyaqul kala siyaqu kalamin nazim rahimahullahu ta'ala fi qawlihi wal ja'ilin nabiyya abinda zancen mai munatul muridi yake nunawa a jerin maganar nan tasu da yace mun gode wa Allah da ya sanya annabi shine fiyayyen annaba da manzanni ma qarrarahu abinda muka tabbatar bihi da wannan min anna muradahu abinda yake nufi wal ja'il din nan nabiyina mai sai wanda ya sanya annabi bi dalil qawlihi ba'dahu shaykhina anna al murad bihi abinda yake nufi da shi al awliya waliyai ya sanya shi shine fiyayyen waliyai shudzan في قوله والجائل الأولياء أي أولياء أمته أو وليا الأمة أمتنا هذه المحمدية المرحومة شين شوغبان وليا ونا الأمة تامة من ذن الله وتتكي مرحوميا وقد نقل عن طرق الواقيت والجواهر من التابعين عن الشيخ محي الدين رضي الله عنه الشيخ محي الدين الله يدرجه yace anna adada manazil al-awliya fil ma'arif wal ahwali allati warasuha min ar-rusul alayhi salatu wa salam adadin wato matsayi da waliyai da masana Allah a cikin halaye wanda sun gaji annabawa da manzanni adadinsu mi'atu alfi manzilin matsayi dubu ɗari wa samaniyatun arba'una alfin da dubu arba'in da takwas wa tis'atu wa tis'u mi'atu manzilin da matsayi ɗari tara wa tis'atun wa tis'una da tasa'in da tara لا بد لكل من حق له قدم قدم الولايه باب ba kokonto ga duk wanda ya hau wato daga matsayin wuri ta kadin nan an an yanzilaha ya hau ayannan matsayi da muka fada hasaban jami'aha gabaki da wa yakhlau alayhi fi kulli manzilin min al-ulumi ma la yuhsa za'a za'a wato sance masa ilman da ba zai iya kirdiga ba a kowane masauki da yake ya wannan matsayi in ya je na gaba na gaba abin da zai samu yafi na ba in ya je na gaban sa shi ma abin da zai samu wannan yafi na wannan yafi na ne bin sa da wancan da ya wuce qala shu abdul wahab sharani shu abdul abdul wahab sharani rahimahullah ta'ala yace qala shu muhiddin radiyallahu anhu shu muhiddin Allah da yake wa hadhihi manazil wa inna matsayi khasatan bi hadhihi al-ummah al-muhammadiyya an an an aji shi ne kurum sai waliyan wannan al'umma ta manzo Allah lam yanalha ahadun min al-umam qablaha daga cikin waliyai na sauran al'umma da suka gabata ba wanda ya samu wannan wal kulli manzilin zawqun khas kowane matsayi kuma yana da ina shi irin zawqi la yakunu la yakunu da gairihi wanda wannan sa bai da shi in kana matsayi na daya ka je na biyu abinda ka zaukin da ka samu a na biyu ya fi na daya in ka matsa zuwa ga na uku abinda ka samu a na uku ya fi na biyu ya fi na daya har adadin wa'annan da ka ji mun faɗa dinnan وبه da wannan ne ta'arifu zaka san ma zakarun sha'rani an shay muhiddin abinda malan sha'rani ya faɗa daga shay muhiddin rahimahu wallahu ta'ala ya musu rahama aidan dada anna ad-dawlat al-muhammadiyyah ita daula ta manzon Allah jami'atun ta tattare li jami'i aqdamin nabiyyin wal mursalin ga dukkan wasu daga dagai na annabawa da manzanni dama kullu ayin atar rasul kiram biha fa inna mattasala min nurihi bihi duk wani annabi duk wani manzo duk mu'jizar da ya zo da ita ya same ta ne daga hasken annabi sau da haka duk abin da suka zo da shi sun samu ne daga hasken annabi fa ba laka ya bayyana gare ka min haza daga wannan abin da muka faɗa an al-awliya'a waliya al-warisin lin-nabiyyin wal mursalin alayhi salatu wassalam wanda su suke gadan annabawa da manzanni ala tahqiq bisa ga sakan kan cewa wal kamal da cika kum awliya wa hadhihi al-ummah al-muhammadiyya sune waliyan wannan al'umma ta manzon Allah ولهذا saboda haka kanat al-ummatu al-umma la tajtami ala ulati ba sa haduwa duk ba za jama'a sun haduwa kan mata ba ila qiyamis sa'at har tashin al-qiyama kama fi hadisi kamar ne zuwa cikin manzo Allah da yace la tajtami ummati ala dalalatin al-umma ta ba za ta haɗu akan fata ba kamar yanzu mutum yace ne yace kamar akwai wani sabi da ake cewa al-islam bila mazahib wai za ka iya yin musulunci ba tare da mazhaba ba ba tare da kayan wata mazhaba ba islam bila mazahib na taɓa zuwa na lokacin muna sokoto Allah ji kansa wani mai sai da littafai sai na jinna ta masa na ce masa da Allah ina sa al-islam bila mazahib yace rabu da littafin nan ana ce ana ta malam ayi mai littafai yace rabu da littafin nan idan mutum ya ce shi ba ruwansa da mazhaba to misalinsa kamar kai ne ka ce kai dan Najeriya ne eh kai dan Najeriya ne haka ne amma duk zaman ka dan Najeriya kana da jiha to jihar da ka fito a jihar da kake kuma akwai local government din da kake a local government din da kake akwai garin da kake a garin da kake akwai unguwar da kake a unguwar da kake akwai gidan da kake ko ba haka bane to haka haka abin yake wanda ya ce zai musulunci ba tare da mazahib ba to kamar ya ce shi dan Najeriya ne ba ruwan shi da jiha ba ruwan shi da gawar zamban ba ruwan shi da da gari ba ruwan shi da unguwa ba ruwan shi kawai dan Najeriya ne ai magana banza ce ba ai ba zai ba magana banza ce su kansu ashabul mazahib din ai malamai ne malamai ne duk hadisin da ka gani sun san su kowa ya kafa mazhabarsa ne akan fahimtarsa saboda haka ba wai mazhabobi ba sabani bane kowa akan fahimtarsa ne abin da ya fahimta a hadisi ya kafa mazhabarsa kuma masu tsoron Allah ne dukkansu masu tsoron Allah ne ba masu son rai bane in annabi bai ce abu ba za su yi shi ba don haka karka yadda a ce maka wai kai musulunci kai ba ruwanka da wata mazhaba kaza kaza karka yadda to haka dole mutum ya zama yana da mazhab a shari'a ka zama kana da mazhab a haƙiƙa kai dan tijaniya ne kai dan tsadariya ne kai dan nakashabandiya ne in ka sai kai sufi ne dole akwai inda ka dangana dole ko kowa da ubansa ba za ka ce kana da uba waye ubanka ne ke cewa wana ji kullu kullum bi imamihin ko mai aya take cewa yawa na duba in an je ranar kiyama kowa da ubansa za a kira shi mu da shi wata za a kira mu muna cikin ya'yan shehu tijjani da shehu ibrahim sau da haka man la shekha lahu fa shaitanu shehu duk wanda bai da shehi shaitan shi ne shehin sa ne gara ka kama ubatun a nan duniya kar ka je ka ka tabbala bala ba ka da uba ka kama ubatun a nan duniya sau da haka mu shehu tijjani shi ne uban mu so ita لا تزال طائفة لا تزال طائفة كما إن من الله يفتح ولهذا أيضا كانت لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق من ذلك تزال سمت الأمة جماعة تكون الأمة وأن ذا سبيين أكن قفشة وأن يسحق مصبار ونصد شيء بذلك تسبع har lamarin Allah ya zo ko mu ala zalika suna kan wannan duk wanda zai ce musu kaza ne su zai ce musu kaza ne ba ruwan su har ka kauce daga ni ko an ce mana mushrikai ne mu an ce mana mun je mu mun san ba shirka ba to da haka muna nan wanda ya saba mana mu yanin ka zo ni da kai muka zo ba sami wa qassaraha wa qassaraha babu surayil hadith wasu daga cikin wanda suka yi wannan hadisi sharhi sun bayyana bihara da wannan fil kalami a zazance ala hadisi a hadisi manzo Allah ya ce al ulama warasatul anbiya wato malamai suna maza da annabawa fa qala sai ya ce ba da an bayyana bayan ya bayyana annal murad bil ulama'i abin fada ake nufi da malaman da aka ce suna maza da annabawa al ulama'u al am bil ulama'i al ul bil ulama'i al amiluna malaman fa masu aiki da ilimin kaga ni ko kamar da muka fara muka ce da man shi ne ahalin ya mata cewa yi wasu ulama in za ka tambaya tambayi malami ko ma waye inda magana shi ilimi ka tambaye shi amma wa ya kata di fil muttabi'ina misali in koyi za ka yi to kai koyi da masu bin annabi ka bar karatun sa ka rabu da shi karatu ne kai amma ka ba mai aiki da da karatun bane in koyi za ka saka koyi da shi kai koyi da masu bin sunna annabi ba ba ba karatun da zai ce istighfari kafirci ne la ilaha illallah kafirci ne salatin annabi kafirci ne babu wannan karatun duk malamin da ya faɗa maka kai ka watsar da maganarsa in hadisi ya jawo hadisi manzo Allah ya faɗa amma ya saba wa fahimtar hadisin kamar yadda annabi ke ne ya jawo hadisi ya faɗa kamar hadisin kullum muhdathatin bid'a kullum bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi nar abinda mutum yake so ba bid'a bane abinda mutum baya so shine bid'a abinda yake so ba ba bata bane abinda baya so shine bata abinda yake so ba ba finnari bane abinda baya so shine finnari to wutar dai ba ta saba ce ko eh ba wutar dai ba ta saba ce saboda haka wuta da aljanna duka ta Allah ce ba shi zai sa mutane a cikin ta ba ba kuma shi zai fitar da mutane daga cikin aljanna ba saboda haka sau da haka annabi ya ce malaman da ake nufi da marasatul anbiya'i malamai masu aiki kumul auliya su ne waliyai kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ma na suhu ga abin da annabi ne faɗa ya ce wa ha'ula ya ce wa'yancan jama'a da kajin faɗa la ya zalu na fina ba za su gushe a cikin mu ba ila qurbi sa'ati har gaba da zuwan al'iyama li hadisi saboda hadisin la tazal qa'ibatu وقال يتي وعلى هذا وعلى قوله كتب مغنى في هذا cikin wannan cikin fi hadal hadisi cikin hadisi hatta yati amrul lahi kana nan har lamarin Allah ya zo mutuwa kenan ko kuma tashi alkiyama ay yaqrubu ityanuhu har har kuncin Allah ya kusa zuwa at-tatimatu ar-rabi'atu ta hudu lamma zammana an-nazim rahimahullah ta'ala al-bayt al-awwal da malan ya kunsa a cikin baiti na farko cewa anna awliya ummati nabiyina muhammadin al-mustafa al-muqtar wato awaliyan al'umma annabin mu zaɓaɓɓe su ne warasatul al'ambiya al-kummali su ne magada annaba akamilai al-mustafi na zaɓaɓɓi al-akhayar zaɓaɓɓi wa kana nabiyuna alaihi wa alaihi musallatu wassalam minhum manzan Allah da da sauran annabawa dukkan su suna daga cikin su bal huwa markaz da'ira ta fadlin kai manzan Allah shine ma da'ira markazin dukkan annabawa da manzanni gaba ki فضلهم الذي ليس مركز فضلهم الذي ليس إلا عليه المدار دكا مكيويا دك تقوم كان النبي فيكون وارثه صدق دون رجاء النبي زي ما أكمل من غيره يافو ونسى كمالا لا محالة با مكوا ورمضا كما لا ينوي إلى ذلك بس زواج والنبي ما ضمنه البيت الثاني daga abin da baiti na biyu ya kunsa min khairiyyati khatimin nubuwatul risala cewa shikamakin annaba da manzanni shine manzan Allah ya fi kowa wa zalika min rahimahullah ta'ala ima'u yace wannan nuni ne daga mala ila tafdil warasatul muhammadiyyin zuwa ga fifitar wanda suka gaji annabi alaman adamu bisa ga wanda ba su ba wa min alwarithina sawdatul bil bil manmadil khafi wato daga cikin wato masu gado na annabawa din da manzanni ya zama ya bi su ila ma kasa da bayanuhu zuwa ga abin da ya nufi bayaninsa a sana'an nazari tsakiyar waka nan da ya min maqami shaykhina radiyallahu anhu daga maqamin matsayin shehu tijari baina maqamat al-arifina tsakaninsa da matsayin sa da matsayin sauran masana Allah faktafa sai ya isu ya wadatu bil isharati da nuni fi ma la tasawu al ibaratu ga abin da fasara ba za ta iya wadatarwa ba rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta masa waje za khairu ya saka masa da alkhairi wa nafa'ana bi barakati ya amfani mu da albarkatar duniya wa ukhra anan duniya da lahira wa ala hadha allazi aw ma ilayhi kalamuhu bisa ga wannan abin da malam ya nuni da zanzantansa نقول ذا متي قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني يا فتاه رضي الله عنه الله يجزي ما نقله قبل يترو في هذا المبحث او ان مبنشكا أن الشيء الأكبر قال الشيء الأكبر سيدي مهي الدين رضي الله عنه الله يجزي يتي إن أكمل الورثة ما في تكر قادو هو من ورث نبيه صلى الله عليه وسلم شنو من يقع جاء النبسة قال يتي والفرق بين الوارث المحمدي وغيره فكان waliyin da shi yana gadon annabi ne sallallahu alaihi wasallama da waninsa annawarasatul anbiya'i su magada annabawa a sauran a sauran annabawa da suka gabata masu gadon su ayatuhum fil afaqi mu'jizozin su suna nuna su ne a sarari an a gani min harkil awaidi kamar a zo da abin da ya saba al'ada وغيرها دوني وآيات الوارث المحمدي في قلبه شي ko wanda ya gaji manzon Allah shi ayarsa a zuciya take ka gani ko saboda ka shi da janu Usman yake fada cewa idan idan wasu waliye da suka gabata su kashe fanku a kauni yake a abinda Allah halitta yake to mu kashe mu Allah yake mu sanin mu kashafinmu a cikin Allah muke yin sa a ganigo idan waɗansu a fili suke yin kashafin ake gani to mu kashafinmu a zuciya yake mu zuciyarmu ita ma da maka fa'in safat ya sirri safa wa ilfa'idar awadi idan zuciya ta tsarkaka duk sauran gaba sai ga sun tsarkaka a ganigo inda fi jinsu da murga idan saluhar saluhar jasadu kullu wa idan fasar jasadu kullu ala wahiyar kalbu sadaka mu zuciya muke yi wa ba jiki ba da ma Allah la yanzuru ila sawarikum ko walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya kallon zahiri surorin mu abin da yake duba zuciyar mu kaga ko dan haka Allah ke cewa saman sa da kasan sa bata wadatar shi ba amma zuciyar bawan sa mumini ta wadatar shi saboda ka zuciya ita ce ba jiki ba sun haka wanda yake magajin annabi ne shi a zuci ne nasa abin yake wa ayatu la ghayru li anna ah falzalika yace saboda kana al-waris al-muhammadi majhulan dan haka wanda yake kadan manzon Allah ya zama ijma majhuli fil umumi gaba kida ga amma amma ma'rufan fil khususi amma khassawa sosai la ghayru da aka shi su kansu waliye da kake ganin su ka san waliyi ne ma to sai Allah ya sauka in Allah ya sauka in Allah bai sauka ba sai bayyana maka da bashariyarsa sai ba za ka gane shi ba ka gani ko an ce daga cikin alamomi na kudubi an yura aliman jahila ablaha faɗinan akhiran tarikan ragiban zahidan to in ka ce gwada-gwadan ka za ka yi sha za ka gane shi yana daga cikin tsohon kudubi za a gan shi wani lokaci sai ga wani kudubi malami ne wani kuma sai ya gaba malamin bare to in ka ce duk kudubi sai malami ne sai ka ga wanda ba malamin ba kuma kudubin ne ka ga an ba da kai anan in ka ce kudubi sai mai gudun duniya ba ruwan shi da abubuwa na duniya shi kenan sai a tafi a barka sai ka ga kudubin ne gashi a cikin duniya amma bai sata a zuciya ba a hannun take a wurinsa kuma kudubin ne in ka ce ya za a ce wani kudubi ne a ce ana fataka shi ba wani abu da ya faru to wani akhiran ne wani tarikan wani da ka taba shi za gani wani ko sai ka taba shi kuma abin da zai faru to in ka ce in dan yana waliyin kudubi ne an masa wani zai zage shi ko zai bata shi ba a mai komai ba a shi ba kuɗi bi bane a ba haka bai yake ba wani a taba shi an taba shi hit for da an taba shi za ga abu ya bayyana wani ko wani ko sai a taba shi ga abin da ya abin nan to saboda haka haka tsohon yace yan aka yi daga cikin tsohon kudubi za a ganshi wani malami kamar malami ne wani zai ba malami ne wani ka ganshi mai san duniya wani ka ganshi ba mai san duniya ba wani ka gada an taba shi an san an taba wani kuma a taba shi ba za a taba ba wani ka ganshi mai wayo wa mai wayo ne wani ka ganshi kuma dolo ba mai wayo ba kuma shi ma kudubin ne to kaga duk ka ce gwaje-gwajen ka za ka sha tafi a bakka saboda haka wanda Allah ya sa ya nuna masa kudubi ya gane Allah ya gane da shi to sai gode wa Allah dama falla ce ta Allah Allah ba kowa yake ba fallansa ba ya tsiha liman ya sha yana ba da fallansa ne ga wanda ya so wani ila an aidan ake an turo daɗa dai fi hada fi hada mahalli a wannan wuri inna min alamatil warisul muhammadi yana daga cikin alamomi na mai gadon manzon Allah an ya shahada nafsahu khalfa kulli nabiyyin ya dinga ganin kansa wato yana bayan kowane annabi walau kanu ne ata alfi nabiyin ko da bayan wato mai gado ne na wasu zuwofi na ko ya dinga ganin yana shi mai gado ne na dukkan annabawa ba annabi Muhammad kawai ba duk wanda yake magajin annabi ne ko ya dinga ganin cewa shi a bayan kowane annabi yake wato sufofin kowane yana yana kamanta sufofin kowane annabawa ko da sun zama mai asu alfin dubu ɗari ne lar'a na bisa huda zai ga kansa shi a makina a kowane a wurare ala adadin bisa ga adadin wannan annabawa fa inna jami'al anbiya yi duka annabawa wa rusul da manzanni qad jumi'at haqa'iquhum duk an tattara haqiqunsu wa shara'i'uhum da shari'o'insu duka fi sayyidina muhammadin a shugaban muhammad sallallahu alaihi wasallam intaha ita ya tikiya nan abun nufi ya tikiya nan wa zakara wa zikra a ambata annahu aidan fi hadha al-mabhas sarih a wannan mabasi bayanan ne bi anna azama alwarasati lil anbiya alayhi salatu wassalam huma khatamani manya manyan wanda suke gadon manzon Allah khatimai ne guda biyu fa adu ma yahtimu Allah bihi alwilayat ala al-itlaq na daya zai cika walitaka mutlaka waye kenan ko sayyidina Isa alayhi salam fa innahu yanzilu akhir akhir az-zamani warisan khatiman al-ula ba'dahu ba'dahu sayyidina Isa zai zo ya sauka zai sauka ya cika wannan walitaka mutlaka na biyu shine allazi yaqsimu Allahu bi alwilayat almuhammadiyyata ka gani shine wanda zai zo shi kuma ya cika walitaka ta ta ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi wata jani to haka su wa'annan guda biyu sune sune mafifita a cikin masu gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam وقد تقدم قريبا يا جماعه كذا معنى الخطب ابن الاكل في دمي ناس في الخطب في هذا المقام او ان مطي يعني فاتحه الفاتحه الفاتحه الفاتحه لا تبتغلنا بها مولنا تسير ادخلنا بها مولنا تسير ادخلنا بها مولنا تسير انت ولينا مولنا فنينا تسير باب انت وصنا بدعائك واتنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله